أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da kaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna takwas ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da 29 ga watan 12 na shekara 2025 miladiya kamar yadda muka saba karatu wannan littafi mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin qirawani littafi na fiƙihu na bazahabanmu ta imam malik bin anas allah ƙara masa yarda littafi da yake karantar da mu al'amura na addinin musulunci shari'o'i da dokoki da ƙa'idodi a bisa fahimta ta mazahaba magabatan mazahaba imam malik bin anas allah ƙara masa yarda har yanzu dai muna cikin sabon babi da muka shiga babi na 34 babi da yake bayani akan kasuwanci da abin da ya shafi kasuwanci yau kuma insha Allah shine darasi na 75 da zamu idan ba manta ba muna cikin ana zalo mana abubuwan da riba take shiga a cikin su da wanda riba ba ta shiga a ciki da kuma yanda ake yi riba ta shiga ma'ana musulunci ya hana ayi ba ni kishiri in ba ka manda amma kuma ayi fifiko ba an hana ba ni gishirin ba kamar da a'a fifiko a tsakanin jinsi an hana amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza ikhtalafa al-ajnasu fabi'u kayfa shi'tum idza kana yadan biyadi amma idan jinsi ya ya sha bamban to saboda haka ku sai da diyan da kuke so amma kuma shar'i kuma anan sai ayyada yada in ba ayyada biyadi ba kuma shi ma riba za ta shiga kenan kuga da yawa matsalolinmu rishin karatu shi sanya da yawa kasuwancinmu sana'anmu mu'amalolinmu albarka take raguwa cikin saboda sabawa Allah da manzo a ciki kuma ba abin da ya kama na wannan sai jahilci na rishin zama karatu rishin karantar addini kowa mun koma kan karatun duniya karatun da zai baka nan da nan a ce an dora ka manaja an dora ka deji ai kaza da ka samu kuɗi to kowa an karkata nan amma karatun addini an bar shi a baya alhali kuma shahadar da da zamu samu ta duniya anan fa zamu barta to ta shahada ce brebe ne bak ne lisansi ne matrix ce doctorate ce engineer ne wane ne duka da ka kauce a nan za a haida ka fasa ta Allah cikan babu ko Allah cikan wane an ƙare saboda haka ba inda zaka je da ita haida gara ta cinye ana amma babbar certificate da ita ta amfane ka a nan duniya ta amfane ka lahira shine sai alqur'ani wanda kuma yau shi muka rena shi ake wasa da shi sai an samu dama tukun ake yi shi shi in ba samu dama ba sai ma a cire damar shi a ba wancan misali yau da yawa daga cikin iyaye a kan lakwal sai ga an ki zuwa makaranta ta ayo mushi ya ce a je lakwal yau a jera tarafashi akwai kurderon prosema akwai wacece da sauransu alhali mukaddara nawa suka samu baka suka samu brebe kuma mutum ya gama samu ana murna kuma shi kenan sai ya mutu ya tafi ya barta nawa suka samu waɗannan certificate da diploma kuma suna zaune yanzu ba suna aiki an gagara cewa cewa wannan fa duniya ce da ki da ɗan kasuwa da lebura mai fita da helo da waye da sauran da aiki ɗaya da ɗan lakwal har gara ma ɗan kasuwa da mai lebar hoshi kankati da in yaje in ya samu aiki ya samu kuɗi ya fito kai kuma har yanzu ta ce ba za ka ci ne ba an samu a ƙi zuwa makaranta a ƙi karatun alkurani a ji ana tara kurdera forsema kurdera tarafajin gabaki da kuma ƙarshe sai a zo a ce a shek an shu a gama a ce ya ce shiru ne amma alkurani ba in kai shi yana nan ka gaba ka ce kai alkuranin ba ba ki tura ɗanki ba ka tura ɗanka ya je alkuranin ba kanan kuma an yi ta kurfu a kan da kwaɗin kuma an je ƙarshe alafen ba a samu ba kaga an asara goma da goma amma da ana zuwa makarantar ana karatun ƙur'ani ko da ba samu alhamdulillah an samu na lahirin mutane sun manta hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane za su tashi a ranar tashi kiyama mutum ya ganshi da tilin lada yace ai rabi aina li haza ubangiji ina na samu wannan yace fa bi barkati waladika albarkacin addu'a ɗanka wancan da kai makarantar alƙur'ani ake karantar da shi shi ne ladansa ne a wata ruwaya za a sa ma iyaye kan bai tashi na zinariya saboda mai ce albarkacin ‘ya'yanku sun zama hafizan alƙur'ani a lahira ba to faɗa mu inda baka inga zata ke tana wuce kabari ma ta kwanta je bar zahu daga wannan duniya ne za a kafa ta ko ba kwanta ba zata je ba wata kisa wani abu da ya faru kuma dan nan jihar da magaram ne dan garin kawai ba zan faɗa muku sunan ya je turai sai da shekara ashirin yana karatu wallahi sanan ne ne ba wani abu ba har ma da yawa bana ya da ƙanar da an manta da shi shekara ashirin ya yi a turai yana karatu an gama an zo a lokacin ba diplom tana tsada injiniyar irin waɗannan a gare ya an wani su an ce an gama an zo wallahi dawowa shi kawai ashe ajali lokaci ya yi ba a tsaye a karanci karatun alkur'ani ba a mai da al'amari ga allah imani ga allah da sauransu a san komi ga allah ne an gama bokun an bokun an kwankwale ta an kai ta an kido ta wallahi kawai da ya zo baya dawo gida kawai yanzu ana jira a ci duniya da tsinke wanda su ne manya a wannan lokacin Allah ya kama shirishin lafiya a shirishin lafiya ta ajali ne yana kan ganin likita shi ya miƙe ya yi haka sai ce bentan itikar a tsiro Allah abu da kawai sai miƙe ce bentan itikar a tsiro da ita ya cika ana nema a cika da kalmar shahada shi kuma dantan itigal a zero wannan jihar da magaramu shekara ashirin ya je a ture ya gama boko duk da aka kwankwale ta hede kwankwalo ta ya kazo da ita ana shirin a cita lokacin da ake so mutum ya cika da kalmar shahada kalma guda kawai mutum ya faɗa ya cika da ita an ƙare to shi kuma sai ce ban si ya zabura ana rurruke shi ce ban tan ita gal a zero da ita ya cika to ba a sani ba a can turan an yi ka an yi addinin ba a yi ba allahu a'ala to yau da yawa sakaki da iyaye suke a kan lakwal sai ka ji mutum ya zo wallahi ɗana wallahi mahalan an ce musu je lakwal su je su yi waye da kansu kai uba ka gagara dan Allah a sati Allah ya ban kwana bakwai a kwana bakwai ka ɗauki kwana biyar ka bai wa duniya dan duniya ce muka ba karatun duniya ne dan Allah mun yi adalci muka kwaɗauki kwana biyu muka ce to zan mu ba lahira mu karanta da 'ya'yanmu addini in adalci ne mun yi wa Allah adalci a nan ba mu yi ba amma duk da haka wai mu rike wannan kwana biyun a haka albarkacin wannan kwana biyun da karatun da ake karanta da addu'o'i da muke Allah ya yafe mana dai kuma ƴaƴan su samu abin da suke so wa amma a haka wasu iyayen da ba sa da tunanin lahira da kuma wasu mushina sun kuma ilson zele din sasanyen zele gwamnati ma ta cire mana ranar asabar da layi ta ce kuje da Allah a huta kuje ku karanta yayanku wawan mushi a lokacin kai kana musulmi wai zaka daga kirkiro ma yara abinda zai hana su zuwa makaranta su karanta alkurani wai kai kace kace musulmi dan Allah wani irin tunani ne tsakani da Allah kana dan musulmi to a sati boko akwai ankuncin ya dauke kwana biyar na lakwai kwana biyun da za su yi su karanta alkur'ani wa kuma a kwana biyu maka ce wasu zo wasu ka musu kurdai na farsama kurdai na tara farci me ya sanya ba za ku da marece litinin da marece talata da marece alhamis da marece juma da duk ba ayyuka ta fatin sai da safi ya Allah irin waɗannan wallahi mutane suka zamna ka ajiye hankalin ka dan uwa kai kanka kai ma kana da kamashin ka hana 'ya'yan musulmi su yi karatun alkur'ani abinda zai cece su kai uba wannan alkur'ani na yaran zai cece ka gobe kyama ya fi wannan diploma nashi da kake tsammani nawa zai kama aiki ma baka ci ba zaka mutu amma ladan albarkatun alkur'ani su sai ta daka cin kabari kuma kai shi kake bukata rana da yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli mar'in minhu yawma zin sha'ani yumin mutane sun ba lakwal imani da lakwal fiye da alkur'ani wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi tallahi babu wanda Allah zai tsira shi gobe kiyama ce me yasa baka sa danka lakwal ba na muku rantsuwa ba wanda Allah zai tsira shi ko ya tsira shi gobe kiyama me yasa baka sa yarki lakwal ba me yasa baka sa danka lakwal ba amma wallahi tallahi sai Allah ya tsira ka gobe kiyama ya tsira ki gobe yaran me yasa ba karanta da danka alkur'ani ba ba kai shi ba karantar da shi ba za a tambaye ka akan alkur'ani addini amma ba za a tambaye ka akan lakwal ba amma wai ka fi ba da muhimmanci akan lakwal akan to sai yaushe kenan wasu an samu dama shi wa karatun alkur'ani karatun makaranta sai an samu dama a yi shi amma na lakwal shi ke shi ne priority akai wallahi ya kamata iya ma'abi karatun tanusu ko ba komi kana da kamashi kuma dishin duk kulura yau tabarbarewa yaran da lalace tarbiya a ina ne wallahi na kwalci billahi la ziyarin ya zaka same ta nitsatsiya daga sayan da ta je kola shi shikenan yaro zaka same shi kamalalle da ya je la kwalci kenan samu limited daga nan dishin kantaka da shaye-shaye da ɗauke-ɗauke da skanci da wani kyari dama-dama a makarantar ne da suke zuwa a makarantarmu ne ake ɗanɗan billahi da jira babu makarantar ma billahi masifar da ta yawa amma mu koke ma lakwal ba mu ce ka ai lakwal ba ni ba mu shan lakwal kuma albashin lakwal nake ce amma mu faɗi ma kan gaskiya in kana gani ba a dan bai lakwal bane ba a da ita nake cin abinci kuma in kai mushe kake tsammani to ni baban ka ne saboda kai da nake da kai conseiller ne ta tun gaba ta kira in ta in ki kirkir girwa ne a a to ai shi ne ma yau menene in duk ka iya kanka iya kankal kankalan dai duk dai karkashin mushe dai a karkashin conseiller kenan na fi ka sanin fa'idarta da amfaninta tun da ina ci ne amma mi kadda bikin magaji hana magajiya in kadda bikin magaji hana magajiya malaba wajen na ce ana bikin duniya ake na lahira to wallahi ya kamata mu gyara zaman ɗabi'un da wani abin ma a sun turida gaskiya yadda muka yi imani da lakwal yadda muka ba iya lakwal gaza yadda muke kashe kudi alkal kakar mutum ya kashe jika 60 80 100 a kan lakwal amma dala 100 ta makaranta sai kashe shi kullum shi da malamai dala 100 ba da za a karanta da ɗanka alkur'ani izif 60 ka samu lada ya samu lada a kabari sai ka ji kullum ana wane ne tsanani garin su kaza kaza ne kuma in ka haɗa ɗari ɗarin duka gabaki ɗaya a wata a shekara guda za ka rantar ɗarɗarko shika shidda ne mu je makarantar ba da suka tsawala jika ɗaya a wata shekara guda jika goma sha biyu ne zaka ba da a karantar da ɗanka alƙur'ani amma alakwal ta ce ba za ta ce ba a wata tara kaɗai ka biya jika sattin jika goma ya tara jika tamanin har akwai masu biyan jika ɗari biyu to fiye da haka a wai don kan mu zuɗu zuɗu ha akwai ta miliyon kai yanzu don allah gobe kyamar mai zaka cewa allah ka ba da miliyon a karanta da ɗanka abcd a faktar da a rasin kare a lamfini wata tsiya ne amma alƙur'ani da allah ya saukar an na anzal na ƙur'anan arabiyyan kitabun mubin ka ba da laɗari amma muje ma kana biyan to jika-jika ma kake bada jika goma sha biyu ka bada a shekara a wata tara can ka bada jika ɗari to Allah ya tsina kakau a ranar tashin ya mace to bari za mu maka hisabi kamar mu gani zaka ci ko ba zaka ci ba alqur'ani na magana ta da ake karanta da danka ka bada dala ɗari amma kuma wacce da ake karanta da wannan ka bada jika ɗari a ce to aljanna dai ta masu alqur'ani ce sai ka je ka nemo ta masu diploma can to wallahi wannan tunatarwa da ƴan uwa muke ba mu ce ka aila kwalba ba mu ce a'a amma wallahi mu tsaya mu gyara addinin mu gyara abin da zai amfane mu wallahi alqur'ani nan zai amfane ka amfani danka kuma zai shiryar da rayuwar danka shirye ka amma mun fifita na kwal aka wannan a gyara Allah ba mu ikon gyara to kun ga yan kwarar da darasi da muka ɗauko na babin kasuwanci ma da abuwa zan kwadin kwabar da ake rashin karatun ne Allah ƙara mana albarka alhamdulillah da muke zama a nan yanzu ku diba masallacin na cika muka yi sallah amma ka diba ina sauran zaki da an watsi yanzu kuma sai ya lokacin sallah kuma a sake dawowa a wannan ɗan tsakani yanzu alhamdulillah ba alfahari muna ƙara ma godiya na ɗaya duk wanda ya zauna wannan zaman namu kawai yanzu mu zauna ma kadai mu rufe ma ce alhamdulillah har zuwa lokacin sallar isha mu zauna kadai albarka hudu Allah sai albarcin da falala guda hudun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu rufe ma kan mi karatun ma mu karu kawai mu zauna nan mu zauna mu shira sallar isha'i ladan ya tashi kira sallah muna da albarka guda hudu manzo Allah ce mashi tama qaumin fi baiti min buyutillahi yatluna kilaba la yatadarasuna bayhim illa nazalat alaihim sakina wa khafatuhum wa wa ghashiyatuhum rahma wa khafatuhum malaika wa zakarahum fillahu biman inda mutane kawai su zama a cikin ɗaya daga cikin ɗakokin Allah wannan zaman kawai kuma Allah ya faɗa mana wa annal masajida lillahi sunna dakunan Allah yace duk irin wannan zama sai Allah ya barke mu yanzu nan wannan zaman da muke ciki muna da falala daraja ɗaukaka da Allah manta guda kuma nazalata alaihim sikina na farko nutsuwa yanzu ku diba alhamdulillah ni ɗaya nake shiru amma kowa shiru alhamdulillah me ya kawo wannan nutsuwar ce saboda sanin muhimmancin ba wai ni bane ba abin da zamu karanta Allah ya sa mana nutsuwa kashi tab har yaran mu gashi azumi wai kadan kadan asikina amma inda wajen ɗan da ana nana ta hayaji ana kai haya wa gashiyatin rahama na biyu kuma rahamar Allah subhanahu wataala za ta riɓe mu wa hafatu mu mala'ika kuma yanzu naman da muke muna kewaye da mala'iku ba maganin su wa zakarahum fi wallahi min rabbi kuma yanzu a ambace mu a fadar Allah subhanahu wataala yo duka da an ce baka kai wani yace dazu na zo daga fadar shani da na je tani ce na tani sai ce wai ina wanan nan baki har zaka dinga shi daɗi yanzu tani ya ambace ni ko a ce firamu nisa ko ba gaba to mu ba a ba da tani ba ba da ba ba ba gaba a ta gwafa da Allah za a ce a gurin da masallacin yanzu ana na ana karatu da wane da wane da wane kowa da sunansa a ce da lijiyawansu suna nan masu shekaru kaza amma wannan duk hana ayansu ne masu karantar su da su amma sun zauna suna sauraron su ba girman kai ga 'ya'yansu da shikoki kuma a gurin dukkan sai an ambace mu kaga yadda tafi fadar general jani fadar Allah subhanahu wataala to ko wannan kaɗai, dan Allah bai sa mu zauna ba sai ka samu mutum yanzu ya tafi aka je na farko ko aje ana tagardama ko a yi da mata ne ko kuma mutum salula ko kuma tele eh ko wani abubuwan ne ba amma kaga a wannan ɗan awa guda mu kuma mun samu ladan mun kafi Allah sa mu dace to saboda haka Allah mu rike Allah wallahi in ka rike Allah wallahi ta inda kake Allah yana tare da kai mutane kadda al'amuran rayuwar duniya sana'a kasuwanci ne aiki ne ya hana mu tsaya ga ubangijinmu duk abin da muke wallahi mun zama bashi can mu dinga tsara muna duba bakin gatari wa man yattaqillahi yaj'al lahu makhraja wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh akwai wani littafi na alkisas na bayan Allah salihai na kwarai da ya faru da su da nake karanta a cika akwai wata kisar wata baiwa Allah ba wani wannan ba a garin London ya faru da ita barin faɗa muku mahimmancin Allah in ka tsaya ga Allah ka rike Allah wallahi kai ne kake ganin wallahi kullum ubangiji na ta da ka shiga matsala ubangiji na wa man yattaqillahi yaj'al lahu makhraja wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wata yar musulman wata baiwa Allah ce musulma ayyan musulmi da suke garin London London ta Ingila sai kawayenta suka yi wani biki suka gayyace ta a matsayin musulma to yarinya ce kadiba a garin London da ake kyamar addini amma ita wannan zaman kasar kafirai bai sanya ta zama arniya ba a'a duk inda take da shigarta ta musulunci kuma tana rike da Allah ta tafi wajen wannan gayyata na kawayenta da sauransu tana zuwa sai dare ya yi can inda kuma suke tsakaninsu nisa ne inda za ta dawo gidansu sai a hau kar ko kuma a hau metro jirgin kasa sai kawayen suka ce mata a ta tsaya ta kwana a nan gobe sai ta dawo gida ta ce a tafi inda take tantabara ce uwar alkawali ko mun dare gida ta kwana ta ce ita gida za ta fi kawo to dare ya yi garin london kuma an san shi gari ne na 'yan ta'adda wanda ya dauki tarihi don 'yan fashi da maka'in 'yan iska ta hafi robert da wani da sauransu kuma ga dare ya yi kawai ta kamo hanya mi take abinda ta tara tana alkur'ani ko take karanta alkur'ani tana tafiya tana karanta alkur'ani ta shigo kasan kuma su can kasan jirgin kasa a kasa ne yake tasharsu ta jirin ƙasa a ƙasa take ta shigo ƙasa kadiba ta bar ma saman duniya a ƙasa ta shigo ta zo babu kowa jiri an ƙare tasha babu kowa daidai ta yi tafiya da ta kama hanya tana shigowa cikin kwasai ta ga wani mutum shi ɗaya ta yi haka za ta koma kawai sai ta taukali ubangi ta ci gaba da karatun alkurani kawai sai ta fice tana zuwa ta zo gaban shi ta fice ta tafi minti biyar bayan ta bar wannan guri sank minute aka shi wata yarinya ana ita kuma ta zo wurin da safe tana bude labaru da aka bude kawai sai aka ce ajiyar karfe kaza an kashe wata yarinya a wurin a hanyar da ta go inda ta shigo aka faɗi da yar inda minti amma an kama mutumin da ta lissafa sank minit da barin wurin aka kashe yarinya sank minit kawai ta bar gudun da sank minit aka kashe wannan yarinya abinda allah ya kamata lissafi ta ce kawai bari ta ce ta ga wannan barawo wannan makashin nan wanda ya kashe wannan mutumin kawai ta hayo wannan ta zo kwamsariya ta nemi alkuma ta ce da Allah tana so a nuna mata wannan barawan da ya yi kisa da aka ce an kama shi aka dai dan kiya mata can dai ta dan cika duk formula da ake formula da ake cika ta cika suka ci to a bata ta ji aka bude mata na tana kallon shi sai ta ga mutumin da ta gani ne shi ya ta zo ta wuce ta gaban shi mutumin da ta wuce ta gaban shi shi ne ya kashe yarinyar ta kalle shi ta tabbaci ta ce mishi kai bawan Allah ka sani ya ce ban sanki ba ya ce na fa haduwa da ke sai ta ce mishi jiya a daidai lokacin da kai nan ya ce ba wata yarinya ta zo ta mace ta gaban kawai ce eh yana ta ne sai ta ce to ni ce me hana ka ka kashe ni san community ya faru ta ce ni ce ka gane ta ta ce ni ce to me ya sanya ba kashe ni ba mahallin shahidi ku zama ta tabe shi ce me ya sanya ba kashe ta ba ya ce ya to wannan katin da suke bayan ki guda biyu ya zan yi da su na kashe ki Allahu akbar kun ji abin da ya faɗa mata ya ce wannan katin guda biyu da suke bayan ki ya zan in na kashe ki ya zan su yi da ni ya ce wasu gaskan gaskan kaci ne guda biyu a bayan ki shi yake gani ka gami mala'iku ne suke kare ta kuna wasa kana inda ka rike Allah ka ba wai a wani ba wai a lahira ba a nan duniya shi da kan shi yake faɗa mace to wannan katin gaska da gaza guda biyu da suke baki na kashe gidi ya zasu da ni kun ga mala'iku ne saboda imanin da Allah kuma ya taki man ya taki laha yaji Allahu makarja wallahi ku rike Allah zahir gaskiya ita kaga bata gansu ba amma shi ya gane ki bata labari eh eh eh eh eh
yana hana ƙarni shi ya ana yi ana yi ana yi ana haka sai ciwo ta mai kuma ta ake shiga ana mutu wata ɗari mata eh da ciwo ya kama ta cikin ajiyar ne sai da ce a kira maka babban mana da wurin ƙarshe mm
ta suka ce ku kusa da kai wanda da ciya da wani su zo su yi da a kira ta suka zo tana kwanci ba da lafiya eh eh
samun mutane ainihi eh mazaje su yi ta fitowa ke babana yana hana a shi nazari wannan abin da ya amsa mana da yake ni kuma ina roƙon Allah yanda ya hana ni alma wannan Allah kai mu ka
inna lillahi wa inna ilaihi ko raji'un kuma magana ma sai fitar shi wannan malamin sai tashi sai uba mara a ni abin da zan yi hana ta kuɗin da zan yi shi ne ta abinci in na zan fita yaran mu za ka bar mu eh, kuma me ne za mu ci ina yin six hours of worship
la hawla wala quwwata ta Allah gyara mu muke ma'ana a takeice dai ashe makarantar ƙur'ani mu rike Allah subhanahu wata'ala wallahi in ka rike kun ga alquranin nan wallahi insha Allah mutum ba zai tabe ba musamman kuma duk mutumin da ya halarci alqurani wallahi babu wata science da tafi da alqurani da za hana ka wani abu da zai baka wahala saboda haka mu rike addinin ba a hana mu neman duniya ba to amma kuma kan mu manta da lahira shi da a takaici da yan uwa dan nasiha da muke kenan mu gane mu ba addinin mu muhimmanci Allah ba mu iko to za mu tashi da walhumu zawatil arba'i min al'ami nan ne ko adiba mana masu alama ni dai nan na sa alama ba sani ba nan ne ku diba walhumi zawatil arba'i min al'ami to zan karanto sai a gani wal humu zawatil arba'i min al an'ami wal wahashi sinfun wal humu dairi kullihi sinfun wal humu dawabil ma'i kulliha sinfun wa ma tawallada min al luhumi jinsil wahidi min shahamin fa huwa kalahamihi wa albanu zalika sinfu wa jubnuhu wa samnuhu sinfun an gani fashi santuwa yauwa to kudi ba fashi santuwa layi na takwas kwa gani Mm. Mm. a gani to idan ba manta muna bayani ne akan abubuwan da ba a yin eh, fifiko a kansu idan kana bukatar abu ina da shi kana da shi to amma mi kamar naka ya fi nau kamar ina da shinkafa 'yan nan da magaram kai kuma kana da shinkafa 'yan thailand to saboda haka kai kana da ita da yawa ni ma ina da ta wannan da yawa kasar dan adam da kuma rai da wannan sai ce wane da Allah ya dan muhimma canje ka bani suka ce aka kai me ta Thailand din nan ai ba zaka yarda ai daidai wa daidai ba ko in ba imani ba da wannan ba suka ce a in kana so ba ni kilo biyu na waccan na Elnijar in baka waccan kai kuma saboda kana so sai ka bashi to sai musulunci hana ce a duk abin da yake jinsi guda ba a fifiko za a yi masanya ko menene hatsi ne dawa ce masara ne alkama ce shinkafa ne kai hatta kamar yadda muka zo hatta nama ma shi ne darasin yanzu da zan kama tikin ji abu ne kawai ina da wannan kana da shi kamar dabino ina da dabino dan aljiya kai kuma kana da dabino dan bilma to ina so ɗanɗana naka kai ma kana so ka ɗanɗana nau to in dai kawai za a yi fi sabila fi sabila ba ni kilo in baka kilo ba ni tiya in baka tiya an gane a to aini nau ya fi nashi ba zai to tun da naka ya fi nashi to jinsi guda musulunci ya hana mu ai mi za a yi to te ka sai da naka da halinsa ni ma in sai da nau da halinsa sai in zo in sai naka da kuɗi kai ma ka sai nau da kuɗi shi kenan ba hana ba a nan sai ka ce min kilan naka jika ɗari ni kuma kilan nau in ce maka jika hamsin ku je ku an bambanta kun gane yanzu bambanta amma in dan jinsi ne guda to ko iri ɗaya za ba ni shirin baka manda musulunci bai hana ba amma ba a fifiko amma in jinsi ya saba ala misali to kai kana da alkama ni kuma yana da shinkafa sai ka ce to ba na alkama tiya kaza kun baka shinkafa tiya kaza nan ya halatta a'a ina da shinkafa kana da hatsari kai kuma karewa kana son ka shawar horo da to ba na hatsi tiya kaza in baka shinkafa kilo kaza ya halatta ba ni makaroni in baka masara ya halatta ibb ko kun gane anan tun da jinsi ya sha bambam to na musulunci yana to amma kuma ina matsala za ci gari ba shi kuma idan ba a yi hannu da hannu ba sai ka ce to ba ni gashi amma bari ni kuma sai bari sai na dawo da kasuwa na kawo maka to riba ne haramun ne ta shiga a ku aje sai in ka dawo ka je ka ɗauko gana ka gana ba ni in baka gana wa gana ka taba batan ja ina ba ta gane ku in kulli wallahi musulunci duk yana tsara mana abin da za a zama lafiya in aka yi haka ka bani na baka shikenan ko da ka je gida wani ya rikita ko akan hanya wani ce da ina kake ai daga wajen wani yake kaza kaza to yanzu kai dai maka ayya maka wayo ta barin koma ka din haka tana faruwa ko ba haka koma ta kaga zo ta hada ka ta ce to yanzu kai kai a hada ka dan kurkici da dan uwanka to amma mi kenan kaga an kuma ba kawo shi kace a to bar na fata wane sai ga kanka ma na meda maka to kaga daga ran da kai kuma mutunci ya zube a to musulunci yana so mu kare mutuncinmu mu zamana lafiya da junanmu to in ka kai gani gashi na baka ka bani shikenan an kare babu za in wani ma ya suke ga suke banza ina ba ta ana fahimta to kun ga tun musulunci abin da yake mana kullun yana hana mu caca da giya da duk abubuwa da musulunci hana mu to mu suna hada adawa da kiyayya in ka ci mutum a caca yau gobe Allah Allah yake rama in ka bi shi karfi yau ka ci shi gobe ka ci shi jibi ka ci shi yanzu kuma sai ka zama abokin adawarsa din da yake ya tsare ka ba komai ba ba Allah ka taba ba manzo Allah taba amma saboda ta ci kawai ka tsare shi a baka karshe kuma ka gana ma ƴaƴanka wannan adawa ka ce ai wani ai abokin adawa na ne kan to duk musulunci ya kare duk abin da ko wallahi musulunci ya faɗe ta mu bari wallahi akwai hikima in ka bi ka samu na lafiya ka samu nutsuwa kuma ka samu lada a gun Allah subhanahu wataala in kuma kaka wuce to wallahi to ko ka yanzu da muke shiga yau da ake hidimar hankaka kowa tafiya da kuka dawa da kuka kowa ne mai akon kuka marashin kuka mai mulki kuka talaka kuka ko ba gaba talaka ya zagi mai mulki mai mulki ya ce shi ya talakan na shi ma ce talaka ai baka iya masa matsiyaci shi ko talaka ya ce ai wata mutum an zalimai ne ka zage in mai kudi ne ba haka duk me ya sanya saboda duk mun kaucewa shari'a ne wallahi dirshin karatu ne da abubuwa da sauransu to amma in muna karatu wallahi duk abubuwa musulunci ya tsara mana wallahi zan ga mun lafiya lau Allah daga duk wani karamin talauci ma don mu fice shi to yanzu an gama game da abinci da an faɗa mana su alkama su da biyuno da sauransu to yanzu yau gaba da zamu tashi ka gane wannan jinsin ba wai a wajen abinci kaɗai ba hatta a wajen nama ma musulunci ya hana to shine gaba yau darasin da zamu tashi walhum ku ga gani ko walhum zawatil arba'i min al al'ami wal washi sinfu mala yace naman dabbobi masu kafa hudu na gida da na daji namansu iri ɗaya sun ne ba babbanci a cikinsu misalin naman gida mu dauki akuya wacce da kishiyar ta a daji barewa yau ba barakan lafi mu dauki saniya ta gida wacce ta kawarta a daji ƙauna yara ba san bauna ba bauna saniyar daji ba ana ganiya to raƙumin gida wanda yana kishe shi ma daji na jiraf ko to alal misali yanzu sai na kwaso na je na yi farautar barewa na zo da namanta ga cinyoyi da karfada da komi kai kuma kayanka akuya na cewa ne da Allah ba ni cinya guda ta barewa in ba ka cinya guda ta akuya ce haɓa ai kai kasan barewa ta fi daɗi barewa ta yi kaza kaza sai dai ka bani karfata biyu in ba ka cinya guda to tun da kana so ka ce ya yi ta gashi ta haramun a'a ba ni cinya guda in ba ka cinya guda kawai shi ne cinya guda ta barewa in ba ka cinya guda ta akuya cinya guda ta saniyar gida in ba ka cinya guda ta ɓaunar gida ina ba na fahimta baka ce ai wannan na daji da wanda barewa ce da wani a'a musulunci ce duk sunufi ɗaya ne kawai ba a fifiku in kuma ba haka ba ta yi ka saida ka zo ka siya shike nan amma in dai masanyar ba na gishirin ba ka manda to an hana a fifita ina ba ta an gane kunga shi ne ce a musulunci da akuya da barewa da saniya da ɓauna da raƙumi da raƙumin daji da wane ne duka sinfi namansa ɗaya ne ba a fifiko baka ce a wannan daji ne wannan to musulunci ya daidaita an gane wannan ita ce dokar kenan bai halatta a yi walhumu ɗairi kullihi sinfu haka naman tsuntsu duka kowane iri ne shi ma sinifi ɗaya ne ba a fifiko baka cewa tantabara gida da habshiya ba na habshiya guda naman habshiya guda in baka tazon tantabara biyu a'a da habshiya da tantabara din sinifi ɗaya ne duk wani tsuntsu da ake ci ina ba da an gane to saboda haka ba a fifiko a kansa duk ɗaya ne shi ma musulunci ne ya aji kenan ko mu bi doka ba shawara ake ba shawara mu ake nema ba a a doka ce tunda menene a da ba kudin rayuwarsu da da ba ni gishiri ma na canje agalabiya canje ma yafi yawa eh canje ma ne kawo kaza in ba kaza ba ni kaza in ba kaza ba ni gishirin ba shi na ke cewa ba ni gishirin ba kamanda ai yanzu ne kuɗi ya zo da yawa aka fasa wani abin shi yasa ba ku san su bane wannan to in dai har a yanzu ba za a yi kana da shi baka da kuɗi amma kuma kana buƙatar wani abu kan ba da a baka amma me ka IPP to haka tsuntsaye da tsuntsun gida da tsuntsun daji duk ɗaya ne walhum dawabil ma'i kulliha sinhu haka nan naman dabbobi na ruwa ko halittun ruwa su ma duk iri ɗaya sunfi ne ba a fifiko baka ce wannan kifin karf ne wannan kuma kafitan ne to to ba ni kilo ɗaya na karf in baka kilo eh, ba ni kilo biyu na karf in baka kilo ɗaya na kafitan a ko ba ni kilo biyu na sardin in baka kilo na na na na na wannan a duk ba a yi ko kuma a'a naman roken ko kuma naman balan kaga babban nama ne ko to ba ni kilo guda na kifin in baka wanda kilo biyu na kifi in baka kilo guda na balan ai ita tafi tsoka ai tafi mai a'a duk sinifi ne duk dabbobin ruwa ne musulunci ya hana amma in har kai ba zata yi ba ka iya taimaka ma dan uwanka ya baka ka bashi bashi kilo ɗaya baka kilo guda bashi kaza ya baka to yanzu kowa je ya saida yanzu kuma kowa ya sai na nauyi dauki na ka je ka saida da halin ka zo ka yi amma in dai har muka yi ishanje muka yi fifiko to mun ci haram mun yi riba wa mata wallada min luhumil jinsin wahidin ana gani min shahamin fa huwa kalahamihi to kuma haka ma duk abin da wannan jinsin ya aifa ma'ana ya fitar shine wa mata wallada min luhumil jinsi na da wannan naman na jinsi wahidin guda min shahami kamar kitse fa huwa kalhami dide ne baka cewa ala misali ba ni kitsan ayu ai kaga mukaddara ma dai in a wannan a ce ai ana amfani da kitsanta da waye da sauransu in baka kitsan balan ba ni kilo kaza in baka kilo kaza a duk ɗaya ne ce a ai saboda wannan shi ana amfani da shi ana kaza da shi yana maganin kaza da za in ma maganin me yake yi domin mi mala yace duk abin da wannan naman da ya aiko da ya fi aka fitar daga cikin naman shi ma daidai yake da naman a baka ce ai kitsan wani magani gare wani sekare ne gare a addishin su ke in kai to kun yi irin na yahudi ne lokacin da Allah subhanahu ya haramta musu cin kitse saboda haka mihe suka ma Allah dubara wai wayo ne suka ma Allah sai suke tattara na kitsan sai suka kai shi cikin kamfani aka yi gyara shi aka narkar da shi aka gyara aka sa a gwangwani kuma suke saidawa kuma sai suke cin kudin Allah ya tsine musu mana shine malam babu shi yake ta an ki cin biri amma an sha romansa yau shi ne wata fara ce aka Allah kamar yadda Allah ce kada su yi wani su a ranar asabar kawai a kwana bakwai aka cire musu rana daya kwana shidda kowa shi kawo kihi amma rana daya aka ce a bar kihi shi ma ya huta ita ce rana asabar ta Allah hana su to shi kenan rana a sarko in ta kau kifi sai ya mutu ga fitowa ta yi mutu ƙasa su daga ƙasa yi sama yana ta wasansa shi ma yana ta walawa ta ta ci zaya ɗaya me suke yi waya sai suke zuwa ran subdin sai a zo a kafa a kafa a kafa fike fike fike fike ta aka a sun soka an tare kifi an kama kifi ba za a taɓa ba wai sai ranar lahadi kuma sai a zo sai a zo a kwasa karshe sai Allah mera su ya mera su burrai da alhanzirai da waye da sauransu to haka a musulunci ma ba a wannan a'a har kitsa shi ma duk baka mashi wata dabara da jinsi wa albanu zalika simple haka ma nonon su sinifi ɗaya ne baka ce ba na madarar raƙumi litir ɗaya in baka madarar saniya litir biyu a'a wajibinu haka ciku cikun nonon raƙumi da cikun nonon saniya da cikun nonon akuya duk da ciku-ciku ne sinfi ɗaya ne ba a babi ko sunansu ɗaya kawai ciku-ciku ne da wanda aka yi shi da nonon raƙumi da wanda aka yi shi da nonon saniya da wanda aka yi shi oho bakinku kuma ya bambanta amma dai a yi bibiko musulunci ya hana da sinfi ne sunansu ɗaya wasamnuhu haka nan kitsansa ko romansu duk ɗaya ne ba a yi fifiko in kuma kuna so ku yi fifiko to yanzu kuma a yi da kuɗi in sai na kaza ka sai na kaza to shi kenan ko ya hudu kuɗi an bamci wannan to sai gaba ya ce wa mani bita a ta'aman fala ya juzu bai'uhu ƙabla an ya staufiyahu iza ka na shira'uhu zalika ala wazanin au kailin au adadin bi khilafil juzafi wa kazalika kullu da'amin au idamin au sharabin illa al-ma'a wahdahu وما يكون من الأدوية وزراري التي لا يؤتسر منها زيت ولا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التبادل في الجنس الواحد منه ta ga kuma wani hukunci wa manibta a da'aman duk mutumin da ya siya abinci mu saurara mu ji dokokinmu na musulunci wallahi duk mai brile su ke sa muke shan wahala a rayuwa fala ya juzu bai'uhu qabla an yawsafiyo duk mutumin da ya siya abinci in an ci abinci duka ko nau'in abinci hatsi ne dawa ne masara ne maiwa ne gero ne shinkafa duka fala ya juzu bai uhu kabla ne so bai halatta mutum ya sai da wannan abu kafin ya karbe shi yanzu mu yi ciniki na je wane kana da mangaza ta hatsi ko ta shinkafa ko kaza na je na gani su baho a awar komi a aune 'yan kilo 50-50 ko kuma ɗan kilo ɗari. na je na gani muka zo muka yi ciniki to nawa ne kaza ne kaza ne ka ba shi yau shi kenan yanzu mi sauran kai ka karba to ba ka karba ba kana fitowa kun gama sai aka ce kai alhaji ana neman shinkafa kaza in nan ci wallahi jika ta yi tsada ta ƙari yanzu ita ake nema nawa nawa kaza kaza sai kaji ka samu riba ma irin limki yace a ina da ita kawo na sai da ma ka sai da kai ka sai ta jika 50 50 sai yace shi ai na siya a na sai shi jika 150 50 ma ko 200 ka ka ci riba ko yace kawo ina da su ton kaza ya ba ka rike to haramun ne saboda ne ba karbo shi sai ka hudo shi daga mangazan wancan ka doka ka sa dan dako sun kai maka naka mangaza ko sun kai maka naka sha'u ko gidanka to sai a yi ciniki in ka sai da shi miliyon miliyon ka siya jika hamsin da ka kai gidanka ko mangazarka sai ka sai da kowane bahu miliyon ka ci halal sai dai a ce kai wannan ka tsananta kai kuma wanda ya tsananta ma bayan Allah shi ma Allah zai tsananta masa kawai shine laifin ka anan ka gane amma halal malakaci amma da ka fito nan ka siya a mangazar shi kawai kana fitowa waje sai wani ce ai wallahi kaza ina alhaji wallahi na zo sai shi kana ce ai babu wanda ya siya ta kai wani yana siya nawa zaka siya ina siya da jika 50 ce ba ni jika 51 da to wannan ɗaiɗayan ka ci haram to kun ga yau ana yi ko ba yi eh a'a ka siya ka biya baka ɗauke ba ka biya komi baka mata aiki baka ɗauke ta bada ba a sai da abu a gunda ka siya yawwa yanzu ka gane ko ma'ana ban na sayan abu in sai da shi a gurin da na siya sai na hudo shi na ɗauke shi na kai shi shago na ko da shago da shago da muna kallon nan wannan shine guro shine a can muke sarowa na sun kare he da zo na sara na sara to ba zan sai da shi a gurin ba he na kwaso su da can na sa shago na wannan shine abin da musulunci ya karantar da mu amma ku sai wai kai me to mine ne dan na sai da anan a a akwai wani abu akwai abubuwan da duwan musulunci ne yake kiyaye mana shi yanzu dan Allah a gaban shi yanzu ya sai da maka shinkafa buhu jika 50 50 yana fitowa sai ga wani ya tare kai sai ce ranka dade wallahi shinkafa muka zo ne ma ta ayya wallahi wanda ya sai ta sai wani Abraham ta sai da ce eh ta sai da ce to no no zaka siya sai ce jika 200 sai ce kawai sai ce ga kudin ka sai siya don Allah shi wannan da sai da maka jika hamsin hamsin ko ba faɗa ba zai nisa a zuciya ko ba zai nisa ba ko ba ka ba kai ko jika biyar biyar ka ƙara sai ya ji wani abu a kasuwa kuma ƙarshe wannan abu ma ya sa kai ce to da kai bai zai ƙarsi yana maka ba ai walaƙanci ne maka mishi gaba ta shiga tsakanin wannan abin da kake renawa wai wai kaɗan daga cikin hikima in musulun kaga musulun jani akwai wani abu to so ake yanda kuka zo ku kai cinikin nan fari far kowa na jin daɗi to haka gobe ma in kun haɗu ku dinga son juna musulunci bai san adawa da gaba a'a bari ɗoke in kuka je can ba ku san cinikin ya kuka yi ba a'a da za su yi na sai da ne a'a sai da mutu a'a bari sai ina kai can kai mu je can mai ciniki in ku je can a shagon ga bai san nawa ka sai da mishi ba ya aka yi ohudin shi da kaga bai sani ba shi sun ya malaba shi wani kwarin bagata ya ce an zaka yi rowa ka ɓoye ma'ana in kai marwaci ne ka to ɓoye kanka maka a gani barna ka a gani barna na sa wani ba to wai kaɗan hikima ta mu kuma barna akwai hikimomi jiya da musulunci ɓoye to musulunci bai so tsaka ma'ana in ko lura wallahi musulunci yana so ya kare tsakanin ba a san tsakanin musulmi musulmi adawa a'a ana so musulmi da musulmi duka rayuwa irin ta sabon manzon Allah ashidda'u 'alal kufari mi ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ma fi yuzu ana fata an fahimta Allah saka rani mi kaje so kace eh akan mota dire kun ba mace yi tambayar shi
abin da yake nema da kamar su na yi na yi kuma da ya kuma kuma da ya kuma da ya kuma da ya kuma da gaba ya wani sai ya yi wani kuma da ya kuma da ya kuma da ya kuma
eh to ai kogo hukum to yawa to zan to ai yanzu kuma hukuncin ya zo hukuncin na farko kafin baka karba abu ba ka sai da abu zai halatta duk wannan yahudanci ne duka an gane sai an kama abin da yake a shar'ance a kawo a samke maka wanda shine naka ko ma eh alaikum salam mm mm mm ah ko ki bai fita zai eh eh da je ka aje eh mm mm mm mm sauke shi ma zai ci wanda wuce
eh na zo eh to shi ne shi ne barin da duka wannan duke wake duk waɗannan maganganu da malamai suka yi akwai nasu akwai nasin hadisi ma'ana yana daga cikin akwai hadisai ne hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai halatta mutum ya ci wala rifi rifi malam ya duman duk ribar da baka lamunci asarar ta ba rishinta da samunta da rishin samunta to bai halatta an kaci ta kaci haram haka hadisin ma'ana duk akan hadisin ake kafa waɗannan rifin lamala diman duk abin da ba za ka ɗauki asarar shi ba in asara ta zo to saboda haka bai halatta ka ci riba shi ba a'a kai riba kaɗai ka sani ba ka san asara ba yanzu alal misali yanzu yana na an kawo tirim kamar da ka faɗa an kashi a tirbin kaza ne na zo nasiya to da nasiya kamata in kai wurin sai da nan aji to yanzu kafin nasiya sai wani ya zo siya sai na sai da mishi na samu riba sai na sai da mishi to yanzu kafin ya zo ya doka sai wata asara ta faru ko wata gobara ko wani abu dai ko wata matsala dai ta zo ta faru ko kuma aka yi ruwan sama kawai gaba ke da sai ba su kashi yanzu a cikin waye mai asara to ala misali ai kamata a ce da an amaga zakka ne ruwan ya bashi kashi to kenan kaga anan shi yasan ya bai kamata ba kirkayi cinikin yana daidai da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana cinikin a zo ga gona ala misali ko gonan mangoro ko gonan lemu ta yi ayya furcik a matsan washar bai fara nuna ba sai ka zo ka ce kai kai kudi ya kama ka gonar ka ce sai kuma bukatar kudi ya kama ka ce wani da Allah zo ka gani kun shiga cikin mangoro ya ga mangoro ba sha Allah duka ya kulukulu amma bai nuna ba ce to wallahi kudi ne ya kama yana so sai da maka to me ciniki sai kawai ciniki in bai fara nuna ba to haramun ne saboda ne yanzu a wannan cinikin da kuka yi bayan ya gani mai kyau gashi yana iya zuwa kafin da safe darba ta zo ta kama shi ko wani masifa ko akai ko fara ko wani tsuntsu ko wani abu duk a lokaci guda na iya kama shi yanzu in aka yi wannan darba ta kama shi asara ta wace ce ka kamar da kace tashi je ko to zai ji dadi yanzu dan Allah ka kyale shi da wannan asara kace kawai kai shikenan akin ka ci kudin ka kai yanzu gobe kun gaisa to shi da abinda musulunci yake so kullun ladarar wala dirara ba cuta ba tutura a kullum musulun abin da ke so kiyaye mana in kai aka ma ba za ka shi daɗi ba to kai ma silbar haka in wani ya sami kai ma kana fahimta ina zuwa kuna ka fahimta kullum musulunci kariya ke bai musulunci bai yarda a cuce ka ba ko bai yarda kai ma ka yi cuta ba kana fahimta bai yarda a bata maka rai ba kuma kai ma bai yarda ka bata ba sai musulunci a'a a bari ba ba an hana cinikin a wani ba a'a sai manzo Allah ya ce a bari sai in ya fara nina alal misali kamar yanzu a cikin gonar sai aka samu yan kar na gonar sai sun fara nina to a lokacin sai a ciniki domin in har yan kar na barura kenan wancan ma ya kosa nina da bai ba in aka cire shi a lokacin da wani abu ya zo ana iya cire shi a sashi a bahu sai yayi tsira sai ka tsira kana fahimta kullum musu ce sai musu ce kaza amma in yana wannan danyen in aka ciro shi kawai sai dai yara su yi gwalle ne to kaga asara ta ko ba asara ba to duk waɗannan ka'idoji ne suna da ma'ana kamar kai ma a lokacin in aka maka ba zaka ji daɗi inda kai ne shi yake da kuɗin ya maka haka ba zaka ji daɗi ba amma in a mangazar ka yake ai kaga ruwan ba zai taba shi ba yana nan har lokacin da ya ga dama sai ya zo a lissafa ba sai da ɗan dakon shi ya dinga doka kuna fahimta to shine riski akwai abin da zai faru zai iya faruwa kai baka tsammani amma kuma Allah yana kawo to in wannan abin ya faru to kun kun shiga ka'in da nayi karshe ya yi kun yi ku a jisbe dan kudi ne da yawa kai ba zakan raba ko ba ka ba sai akalla ma kace zai ce abu raba asara to kaga abin da za a yi to musulunci ya hana shi sun haka ce a abin da aka yi zai kaka cikin mangazan ka kaga yana cikin security kenan duk lokacin da yake da dama sai ya zo ɗauki kayan shi ina ba ta an fahimta to haka musulunci to kaji dalilin da ya sanya musulunci yake kiyaye mana kai ma inda kai ne aka maka ba zaka ji daɗi ba da shi yake da kuɗin kai kuma sai ya haka in kai kai ma ba zaka ji daɗi ba shi ma ba zai yi daɗi wato kai musulunci to kowa kai haka a kiyaye ma'ana ba wa ana hana ku da don kanku ce wani a'a dan kowa kai ya ci hakkin kowa dan kowa ta wani kashi da biyu ka gane yanzu yau wato shi ne yake wata yau uwa
sai kasance kamar da yake minti nake na sira ba ka siya ina siya na kan tuko sai ruwa zai fada sai duk sai ka bar kuɗi
yau ai bai ba yau ka dan babba yau wa ka ka karga Allah saka dale ko gana yanzu ala misali da ko ya cinikin sai ka ce ko kuma ya ma ciro mashak ya baka kawai bayan ya tafi kafin gobe ka je ka yi tushe shak sai ruwa ya sauko sai ya bata shi yanzu ya barka yi tushe ba zai barka ba ko ba haka ba ko kuma a bari na tafi shi ɗauko ma kuɗin ya tafi ya je ɗauko kuɗin sai ruwa ya bashi kashi yanzu ya kama kuɗin to kaga to duk shine kaga ashe kun kun shiga wanda to shine musulunci shi ya kun ga da ma'ana kenan alhamdulillah kun ga karin bayani ya huddo mana me dalilin kullun kar kai kuka shi ma kai kuka shi wajen harkar su mm kaga mun ke mun ke da kusa eh sai duka abin da aka samu a cikin eh amma mu mu direbobin izini eh izinin da tura wani mutum mutane su masu nif ake saida masu Eh.
ba a saida masu eh kenan su ne ko su ne suka su Eh.
baki ma tura ma da ba mu takarda eh mu ne masu kiyayewa da ruwa a kan ɗauka da wani duk su za mu yi mm yanzu muka zo da su su man ka gane ko mara kama da su mutu mm shi da wani a lokacin da duka yana da kiyaye da shi duka sun yi wani kuɗi sun kama su mutu mm yanzu da su mutu ya zo da a yanda sai da musu in an sai da musu suka saya a kan mota ba su ke sha kan wani shi su mutu damu ruru ne dandane ne ake abin Ka gane?
mm sai ka ga a nan gurin in mutum kamar da bukure ki sai ya ce ya zo ya sai shi gaba sai ba ya ba shi kuɗi shi mm na san wani sun salon kuɗi sai a ce a babu nan ba mm a ce wannan su mutum da ainihin zamu kai shi mu biya kuɗin kasuwar kuɗi shi mm daga nan kuma eh eh ku ɗan ku ai ɗan ko ne ba ruwan ku, eh to Wannan sun zai biya ko mu je mu kai shi eh shi ma yanzu daga cikin sarki in wani ne shi ma a ɗansi da su amma su mutu na bata a ce ya shike gurwa ne Eh.
in dai ya shike a kan wata muke da laifi ka gane Eh.
ko mu ne ake ba su bashi da kun muke kula ko eh bace mun samu Eh. To.
amma ni ga nake harkar su mutu ne gaske da harkar shiga wani suna zuwa guda duk ɗaya suna suna zuwa ɗaya alal misali to mukaddara mu da ku to mun ana zuwa yanzu yan yan bashi yan bashi suka suka tare ku suka kona motar ko suka wannan shi kuma da asara wace ce yan bashi suka tare ku yanzu ba shi ɗan kamar aka kwani wata aka wani Eh.
wannan da asar su ba a kama kowa a cikin dai ko ka harkar kamfanin nan ba a cewa a ko wani ko kuma wani a harkar asarar kamfanin mm ka ga diba ka ce ce mai nufi ka diba ko a dani ina da ni ka kama Mm.
har ka mu Mm.
yanzu ma na ka ke ka kare ko ka diba zancen ki nan mai ka kama ni ka sauke aikin ka kare Ya kare.
shi yana zancen mm na da ya zo kenan ni wannan shi ya mm sai muka yi ciniki da shi sai sai da Mm.
mai ya ce ya kawo kuɗi sai ba ni kashi
to a takaice bari- barin takaita mana kenan a takaice abin da zamu gane a musulunci musulunci abin da yake so da mu in zaka ci riba to ka sani riba tana zuwa da asara tana zuwa tana zuwa da samu abin da ake so da kai kowace ta zo baka zaka karba in ka yarda kuma na ko abin da ake so dan manzo Allah ce wala ribi malam in ka yarda inda da- za a yi ta shekaru ba ku taba asara ba amma wata rana ce zai iya zuwa asara to wannan asara in ta zo babu zancen koke koke kowa ne ya mun kowa yayi wa da zaka doke ta in dai har kalimin ce asara ta zo zaka doka riba in ta zo zaka doka shikenan kun tsira da mu abin da manzo Allah yake so kakkaci ribar da ba zaka iya dokan asarar ta ba kawai kai riba ka sani ba san asara ba to wannan haramun ne ina fata an gane kenan shi ne abin da hadisa ma'ana duk abin da za ku yi ya kasance da riba da asara in ta zo kenan ko da wani abu a mamaki ya taɓa su ya zo gwada da ku ku taɓa samu ba kawai wata sabuwar fitina ta zo ko wata sabuwar asara ta zo to ya wannan asara ya kasance yanda ta zo yanda ka ci riba ka ji daɗi haka ita ma za ka rungume ta ka karɓi kaddarar nan to shi kenan in kun kiyaye wannan wani ma sai ku yi kawo haka dai manzo Allah ce wala rabi malam da kai kasance kawai kai riba ka sani baka san asara ba yawa in duk wanda yayi kawai riba sai bisa asara to haramu ne wannan ciniki sai ba to shi kenan alhamdulillah kenan mu kiyaye kenan in mire za ku yi ku yi shi abin da za kawai shi kenan yawa kuma ana cewa ka zo mu zo cikin karatun ciya ne ni yana da ga ya samu haske mm saboda wajen aikuwa na wajen aikuwa ba da wani ya ce idan ka kula da wata ƙarshen ta da ta tara jama'a ta ce ma ubanta saboda ya hana kafin shi ta yi abin da a gani na kaya sara ko makarantar ki mm saboda akwai kwata wanda gunki ne ubai yake da sa ya bata ya je sai da mai shi ubai yake jan gunki ina mai sai a wani kamar ya yi da ya yi mm yake za mu siya abin da ba a siya kaga dai bai kyau ba amma ko a kaki na hanya ta hanya ta yi ta wata ce ka Allah bai gawara aiwa wanda ya fara da maka shi ne ake so wanda kuma wani hukunci ne na aka gane yanzu shi ai kissa ce ya ba mu tare labari ne ba kuna fahimta to kuma wannan wani hukunci ne kuma kai da ba fahimta ka ce kuma wannan da ba yawa shi ma kuma wani fahimta shi da ba ma'ana shi yanzu abin da ya ba mu kissa don mu karu da darasin da yake ciki mu mun ba da kisa da mu fa'idatu da wannan kuma wannan hukuncin akwai wata kisa za a baka akwai darasi kuma amma hukuncin yaya abin da yake wannan kuma sai an kuma wajen malamai kai shi wai abrama malamai su yi hukunci ya halatta bai halatta ba ta yi daidai ba ta yi daidai ba kuma Allah yawa yawa amma mu lesensil ya ba mu ya zama fahimta ma'ana mun doki le konteni ga darasin da ya ba mu a da shi kenan yawa ai mu da muka kawo ta kisar ne dan mu dau izinar mi komawa ga Allah Allah zai kare ka ko ina kake wallahi kai kana tsamanin kai ba kai ba kowa bane ba amma wallahi kai wani abu ne a gun Allah kawai shine kada kai kana tsamanin kai ba kowa ne ba amma wallahi kai wani abu ne yanzu kaga ita ta fita tsamanin haka ba kawai sai ta ga gashi kuma Allah ya mata kariya to shine kawai wannan darasin kenan shine lisensial mun dauki darasin wannan kuma hukunci sai akwai ba idan malamai ba Allah aji da Allah ka ba mana to a take ji alhamdulillah mun fahimce yan wako to kullun shine musulunci abin da yake so da mu yanda ri zaka ci riba to kuma haka asara ta so yanda zaka dauki kaddara da asara to haka da wadannan shine abinda musulunci yana yana a takaice in yana can abubuwa da zai zo a saukake an san wa da yi asara da sauransu shi sanya aka hana kai nayi yawa kai nayi ta ma haramun ce saboda da alal misali makaddara dan kai nayin nan da sauransu mutun ya ja doko kwandon tumatir sai ya zo ya zagaya shi yi ni da rana bai sai da ba wa zai mai dama mai kaya to kai kuma tumatir ya shara da ya koma in aka mai da shi ya yi laushi yaya kagani eh eh mm mm mm shi ne ce ta wanda kayi nayi shi ne ake faɗa eh shi ne kayi nayi a yanzu ma suna yi ta haramun ne yanzu abin da ya fi su wannan inda abin an an mutu yana so kai Allah duk abin zan iya gyara ba a saukake abin da za su iya yi wai baka da kobi mutum ya fito bai da kobi kawai zai zauna a je da kada ya zai cewa haramun ne amma mutum kuma musulunci zaka iya cin halal alal misali yanzu gashi na ka zauna a bakin a to kawai wani wani kana da yara guda goma ko ishirin to kuma ka zuba bakin kasuwa duk wanda ya kawo kiliyan ya zo ya yi ciniki a nan kana fahimta duk in kai ciniki to zan baka kaza ba ruwan yanzu in ya kawo da shi da alhaji ne zai ciniki kuma alhajin adalci yake ba wai zai kara mishi ba dan ya fitar a'a kawai shi dan ne ya samu dinga ciniki amma duk wanda ya kawo ciniki kana da kaza duk wanda ya kawo miki liyan ya ciniki yana da kaza halal ka ce sabanin doki kaya in ce ga kayan nan jika goma ka je ka kara duk abin da ka kara a sama naka ne haramun ne haramun ne amma kana iya cewa wannan abin jika goma yake ka je ka sai da shi jika goma in ka zo a kowace jika goma zan baka jika guda ko zan baka dala ɗari in nawa ka sai da kowace abin da ka sai da kana dali halal ka ci tun da in yaje kaga ba zai ƙara ma ba mai siya zai sai da shi da aka ce in ya sai da ya kawo a cikin alhaji zai gudda shi to halal ya ci amma in ya kuskure ya kara da ya je wani sai sai da mishi ka goma wani ya sai da mishi ka goma sha ɗaya wani ya sai da mishi ka goma sha biyu har yanzu wannan abin da ya kara in ya ci rike su haram ya rike na alhaji ne ba na shi bane ba ƙwarai tunda ba naka ne ba to yanzu ko suna yin haka yanzu na je kara wani har sha biyar ka sai da alhaji zaka dawo ma sha biyar shi kuma alhaji ya ce sai da shi ka goma goma kawai da je ka samu sana'a kasuwa wannan ya siye shi ka biyu sha biyu wannan ya sha uku wannan sha biyar dukkan waɗannan kudin tattarwa zaka kama alhaji ka ce alhaji ka ce wallahi an samu ma ƙari kai kuma alƙawarin da kai a kowace shi ka goma zai baka dala ɗari haka zai baka akwai duk abin da ka saida zai baka dala kana dala ɗari sai lissafa in ɗan kirki kuma yana ga dama ce kai albarkacin wani abu da kai bari man ƙara maka kaza to kuma ya kyautata in ya rike kanshi kuma ya yi ina fata an fahimta haka musulunci ya tsara in kuma kana so ka kara ka ci riba da yawa to sai ka zo ɗan na kayi nayin nan da safi sai ka ce to alhaji ba ni a tamfa biyar a nawa nawa suke ka goma goma suke gasu nan shi ne farashin sauƙi ne ya sauƙi ne to shi kenan gasu nan to nasu ya ba shi yau shi zaka kamu nan da sati a a nan da wata guda a a gobe yadda dai kuka yi da shi ba shi ne zai ke binka yanzu wannan a tamfa ba na shi ba ne ba na kai ka fahimta yanzu kawai shi alhaji kudin atamfa kasa ne yake bin ka bashi nan da sati zan kamu shi kawai da ka fito sai Allah baka ɗayan kasuwa ya kai jira maka su a Chicago goma kawai sai aka katari wani ya zo daga yace wallahi atamfa irin wannan muke nema a niya mai mun neme ta marasa ya ce no ya ce ga ya ce no no sai ka ce wallahi ka 30 30 ha ba arha kawai sai ya cire ya baka ka dinga kudi ko galinka ba kawai a lokacin sai kama alhaji kudin suka cire mishi da ka ce alhaji gashi alhamdulillah Allah sanya albarka ka ci halal in kuma da kaje sai kai iri kana ta kasuwa ɗaya tsaki sai da na ruwa ma ka gagara sai da ka gidanka ka ajiye kayanka goma ka fita da su har ka sai na ba za ka dawo ma da alhaji ba ba na alhaji ba ne ba da su yanzu ana na da kai sati ba sai da ba bayan sati kawai sai aka katare wata kasuwa ta zo sai wani ya zo ci ana neman irinsu jika hamsin hamsin kai kuma jika goma goma duk wannan abin da kai na baya aka sai ka manta ko to sai ka cire kudin alhaji ka bida mashi halal ka ci abin a sauƙaƙe ne ba wallahi musulunci ya shuna ba tafiya da kawai shaidan ne yake sanya mana wani abin gani amma sai ka to ya na musulunci yake kaga yadda musulunci ya ce kenan shi yanzu alhaji kullum kowanne kudin yake bin ka domin mi in aka je in gobara ta cinye ma naka in barayi suka sace ma naka ne shi da kudi yake bin ka in kuma ka ci riba naka da wani sha Allah eh eh
yasa da inda ba su kace ko in ba da kamar san sun su abin da samu ko ka abu ka rage daga kamar san su amma ai eh su ke wa wasu suna samu abin da kuma kura sai da wasu kuma sun suka je suka ga ba su samu ba in ba samu ba hiri su wani ma dukkan da gobe na to yanzu dabu da ta ta je ta sha wahala aka dabu aka ta ragu ko bata ragu ba ka cutu ko bata cutu ba to wannan shine musulunci hana a'a in zaka ce ma mutum te ka kara kaza to ciniki za ku yi da shi yanzu wannan ya zama naka ne kayi ciniki naka ne da asara da rashin asara din naka ne to in ka je duk abin da ka kara a sama halar ka ci amma in har in ka je ka zagaya baka saida ba zaka dawo mishi da shi to in ka kara biye in ka a sama haram ce ka ci kun ga har yanzu wa rubin malam ya dima kun gane hikimar in dai har sai kai ka zaka in ka je ka gama wahala ka gama wahala zaka dawo ma da alhaji kayan shi to in ka ƙara biye haram amma a'a bashi ne alhaji ya sallama ka bashi da ka saya da ka saida da ka ka saida da asace da ai kaza shi dai alhaji kudin sa ya sani a gunka to in limkin ba limkin interplay in riba kai halal ka ci ta kun gane bambancin inda yake zama haram a'a ka je ka gama wahala ka dawo ma da mutum abu kuma in ka samu daɗi kai naka ne amma wahala kuma tashi ne shi ne in wannan ne in an je ka gama wahala ka dawo to shi kuma ce ake ka je ka sai da duk dabbar da ka sai da akan kaza in ka zo akan dabba kana da kaza kenan a nan lissafa da an baka dabba goma da kaje ka sai da biyar sai a lissafa kudin biyar ka a baka kai ka nuna mutum sauran shi kenan ka ci halal Allah maka Allah shi kenan an da ka dawo da yanzu ka yi konkuli zon sai to ci a konkuli sai to ci ne duka yanzu mun gane kun gane abu amma a sauƙaƙe wallahi duka da zan bi zan ci halal kasuwa halal wa ahallallahu albai'a wa harama riba Allah halatta kasuwa ciniki da sai da sayarwa ya haramta riba to wannan riba da take shiga shi sun ya kullum kuke gani muke cikin matsaloli da mai sayar da masu saidawar da yan kasuwa da talaka kowa yake cikin matsala kowa jashi wannan rashin bin wannan tsari ne kowa ke kuka gadin ka'ai abin da kalar kasa mai ke nan da abu ba ina musulunci bai kayyade riba ba ko nawa ne yanzu ala misali ina sai wani abin dala 20 in sai da shi jika 20 na ci halal ba a kayyade mana riba ba a musulunci kuna fahimta amma sai dai mi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk mai tausaya ma dan uwansa Allah zai tausaya masa wanda ya muna na dada wasa to yanzu kai da ka sai jika 20 ka sai da mun jika 20 ka tausaya mun to yanda baka tausaya ba kai ma Allah zai ta sai ka jika 20 din ta tashi a kwanza kai ma ba mamaki kawai da kaje kawai sai ka je gida haka je aka je ai ga yarinya dan ta fadi ko madan ta fadi a likita kana zuwa sai a buga maka ordinance jika 20 ta mutu saboda baka tausaya ba amma ka ci halal amma bata tausaya ba tarihin tausaya sai Allah da ka gane yau kashi inda illa take amma ba kayyade ba riba ba to shi sun ya sai manzo Allah ce mu tausaya ma junan mu wanda ya mu tausaya sai Allah tausaya mana yawa mu kyautata sai Allah kyautata mana eh alal misali yanzu na sai shi dala 20 da wallahi ma in nayi tsada sai shi sai da shi 30 ko kaga ya ban tsananta ba ko ko 25 ni ma alhamdulillah bi kadau kadau ai annan amma an sai da shi ɗari ma ai kaga na na na zuntsan nan ba to shi ne kawai ma'ana mutum ya amfani da consensus kai ma yanda in aka maka kai in an maka kai yanzu da aka baka ai ka ji daɗi ko to kai in amma in ta shiyo in akan kare ka ji daɗi to yanda ba zaka ji daɗi ba la yumin ahadukum hatta yubil akhihi ma yubil nafsi kun sai musun ce babu forbid yanda kai ma baka so to kakka ma wani wallahi rayuwar musulmi rayuwa ce bai daɗi Allah da zamu bi ta wallahi irin rayuwar sahabbai da kuma sun zamuna Allah yake yaban su a cikin dawa Allah wallahi da zamu dawo mu da aka kawo musulunci Allah zai ku ji miji dadi da wannan talauci zai ku ji babu shi da waye da sauransu ba wai babu talaucin bane ba zan ba a'a kawai ku ji rayuwar magabata waɗannan tsayin ku tambaye su Allah da mutanen tsayin da ba su da kuɗi Allah kakanninmu mun rayu da su ba su da su amma Allah yanda suke cikin nishaɗi da jin daɗi da san juna Allah ya zuba mu shi wallahi yanda abokin kakanka Allah in ka gani da ke san jikokin abokin aka ce dan wane ne kai a da mu rayu ka san haɗi a cikin tano ake aje shi a zaure goga ba fitar rubu a zaure ba a ɓoye haɗi mu yanzu kayan haɗi na a cikin ɗaki ko da gidan kowa haɗi a zaure da zakka kuma a sama duk gidan da kaje su hatsinsu a zaune kuma abincin gidan ne gaba da anan da dawarsu da hatsinsu da eh kuma almajiri ya zo ya bara yana kallo ba zai doka ba sai dai a zo a doka a bashi a rungu a bashi to yaya mu yanzu ba kuma wani abu guda ku saurara kuma makwabta wallahi kawai makwabci yanzu makwabta suna tare da makwabta da an ga gidan wani yau ba dora wuta ba kenan ba shi da shi wallahi mata mai gida yana shiga ta kai makwabtan mu yau ba dawa ba Allah sai a kwasa a dawo kawai za a cika a bashi a ji a kai kuma kun san da wata lauti duk wanda aka dafa wake a gidansu talakawa ne duk wanda aka dafa wake kun gano wake da a yi talauci ne dafa wake a gida in kaga an dafa wake a gidan ku to talakawa ne yanzu ku ga wake ko ya zama to ku ga rayu menene sun bi tsarin mana fasu da karatu amma wallahi sun bi tsari na karantarwa kawai su dai da mala ya ce su da a mala ya ce haram ne mala ya ce ba kyau ko sun bari kuma amma ba zaka ce zaka karkace su kawo aya ko hadisi ba su kawo amma Allah mala ya ce ba kyau sun bari kuma no kuma ga yau ilimin gaskiya ga karatun ko aiki da shi yake wahala ba Allah ka ba bara to bari mu samu gurin kwana na ga lokaci yayi ko ina ne ina da ina ne ina da da muka tsaya to zan mu tashi kutiba sai mu tashi wa mani fita a da'aman kan gabar da muke bayani akan ta kowa ji ba kusa alama a gurin kenan zamu tashi wa manif ta a da'aman daga nan zamu inda muka dan karanta yanzu tunda mun fara ba mu kai iyaka ba kenan sai a fara da ta tashi daga wancan satin insha Allah kusa alama kenan wa manif ta a da'aman kenan kan mu zo sai a ce ana wannan ba Allah ya saka da alheri to wallahi kun ga yanzu duka a awa guda ne mun samu albarka wannan abu fa wallahi ta mu je muka kalli salula mu yi kaza kuma shi kenan yanzu kuma mu je gida ko a dauki salula sai mai kallon kenan kallon kenan amma shi da sai halawa awa ɗaya na duka wanda duka gata mai kuma mun karu kuma wallahi wannan kuma ya ƙara mana son junanmu da ƙamnar junanmu ƙara mana amma kun ga shaidan kan sai hana mu sai ce kai da Allah tashi kai da Allah kai ta danna sanunan ka ban zawo Allah kama mana ha na'am wai guda nawa to ko ko a bari in mun gama din kariya da kai sai kai ko yawwa to shi ke saboda ka takura al'umma ka san shaidan ko kuma ana yin haka sai kuma sai sai sai zare mana wasu no takwas ga wata muka ce ko takwas ga wata rajab سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Yo le calculé como cachocó. Tranquilo.